wajibi mu yi imani da shi alkiyama alkiyama gaskiya ce wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna la yab'athu man fil quburi to ina mun ka aje ga alkiyama wa fi arsatil qiyama ga farfajiya alkiyama filan alkiyama alhaudu akwai tabki tabkin alkausar ana kira ne tabkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haudun rasul almaurudun linnabi abin gangarowa ga annabi annabi zai gangaro mai da shi da al'ummarsa da sauran duk da wa'anda na yi imani Allah ka sa da mu za a shan ruwa nai shi wannan tafkin kamar a ce masallacin ga shine aljanna to nan bakin kofa aljanna can da waje nan tafkin yake don haka da an sha sai shiga sai an ƙetare siraɗi sannan aka shan ruwan tafkin wasu za su ƙetare su daɗi su tato ma tafkin mala'iku an nan zagaye da tafkin sai mala'iku su kama korarsu sai manzo Allah ce al'umma ta na su a ba ka san abin da sun kawara bayan wucewa ka yan bid'a kenan wanda bai ce fasukan fasukan to nesa da nesa yadda ta hiya kaga rashin rabo kenan sai su dawo gangare amen amen ma uhuruwa ne shi wannan tafkin na alkawthar shine Allah kawa annabi albishir yace inna atainaka alkawthar lalle mun baka alkawthar me alkawthar tafkin alkawsar tafki ne Allah ka arzuta mu sha daggare shi ma'uhu ruwan tafkin na ashaddu bayadan yafi tsananin fari min laban daga madara yafi madara fari wa ahla ruwa ne sun fi zaki min al-asli daga zuma aniyatuhu kwaccai ko fuffuka waɗanda aka ɗebawa mala'iku ke ɗebawa suna baka ku sha a sha ayi wanka kwaccai ne da ake sha ko fuffuka ne da ake sha da su adadin nujumin sama'i gwargwadon yawan taurarin sama ku kidan yau mana taurarwa nawa a sama to gwargwadon yawan su gwargwadon yawan kofofuka duluhu tsawon tafkin shaharun ta wata guda wa arduhu fadin tafkin shaharun ta wata guda hadda yayi Allah ka sa da mu za a shan ruwan man ya sharabu minhu duk wanda ya sha daga tafkin nan sharbatan kwagi guda sha guda la yazma'u bai sake jin kishin ruwa ba da ha bayan ta abadan har abada shi yasa kaga cikin aljanna duk abincin da Allah ya ce a ba zai ba ɗan aljanna ai lura babu tuwo babu shinkafa balle dambu balle garin kwaki ƴaƴan itace ne ai ƴaƴan itace ƴaƴan itace cin ni'ima ne ko cin yunwa to shine shine abincin aljanna ƴaƴan itace saboda aljanna babu yunwa babu kishin ruwa ruwan shan ni'ima ne ake yi musu ba shan to duk wanda ya sha daga tafkin nan to bai sake jin kishin ruwa har abada Allah ka arzita mu sha daga tafkin alkausar to imani da wannan tafkin yana daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa dole na musulmi yayi imani da tafkin nan kuma ka ci gaba da roƙon Allah ya arzita ka sha daga gare shi wasiradu hakan ga siradi shi ma gaskiya ne siradi mansubun wanda an ka kashe ne alamatin jahannama akan bayan wuta jahannama jahannama ba rame ba ce to a ce hulan nan ita ce ramin wuta to sai hakan ga an ka gitta shi hakan ga an ka gitta shi can ƙarshe ne sama na abakin ƙofa aljanna don haka da ka ƙetare shi sai tafkin alkawasar sai a buɗe ma ƙofa ka shiga sannan da ka gangaro sai ina sai ciki sai gangare don haka wanda yadda ya gangaro Allah yankan gangaro akwai haɗari kuma ƙusoshi an gare shi gada ce a ƙusoshi ƙusoshin ka cafke mutum wadda ka san kura na cafke ƙarfe har ƙusoshin ka cafke ka soyo ƙasa da kai sannan mataki-mataki ne akwai na imani da Allah akwai na sallah akwai na azumi akwai ɗa'a ga uwaye akwai na mi akwai na haka duk inda baka ci ba nan za ka gangaro mataki bakwai ne wani tunga na farkon duk wanda a bisa hankalin kai ne bai hawan siradi don haka sai an sa malik mala'ika malik mai tsaron wuta ya kwamtsa tsawa to da bala'in tsawan nan gara ka to in ya kwamtsa tsawa mutane sun ka rikice to nan ne wani annabi ya ce wani kasan walƙiya haka da ya ƙetare siradi wani kamar kyafta ido wani kamar an sako in garman doki wani kamar ƙato ya sheko da gudu wani yana sassaka wani yana tafiya wani da jan gindi ya ƙetare da kyat wani tun mataki na farko ya kai wani na biyu wani na uku wani sai ya kai can na bakwan da can ya kasa kowa ya yi gangare wani sai ya ƙetare duka an tashin alkausar sai a dawo da shi ɗan bida kenan har shi ya kuwa rashin rabo amen wani ya ga rabo ba nashi bane har ya tar hannu an ka kwabi to shi na yan bid'a haka za a wa yan bid'a to haka to Allah ka ƙetar da mu to imani da cewa siradi gaskiya ne yana daga cikin aqida ta ahlus sunna dole mu yi imani da akwai siradi yace wa siradu siradi mansubun wanda an ka kafe ne alamatin jahannama bayan jahannama wa huwa aljisru shi gada ne alladhi bainal jannati wan nar wanda a tsakanin aljanna da wata shi ya sha makance tsakanin aljanna da wata shi siradi yamurru nasu alai mutane na shudewa akai ne ala qadara amali akan gurgudun ayyukansu gurgudun aikin ka gurgudun yadda za ka ketare siradi faminhum daga cikin mutane man yamurru akwai wanda ke shudewa akan siradi kallam hilbasar kamar kyaftawa ido haka walai ya wuce wa minun daga cikinsu manyan murra akwai wanda ke shuɗewa akan sadaɗi kalbarki kamar walƙiya wa minun daga cikinsu manyan murra akwai wanda ke shuɗewa karihi kamar iska wa minun daga cikinsu manyan murra akwai wanda ke shuɗewa kalfarasul jawari kamar ingarman doki doki ingarma majiƙari ya shiko da gudu to haka zai haka zai zai zai zai ƙetare sa wa mimran daga cikin su manyan murru akwai wanda ke shuɗewa kare kabil ibil kamar abin hawa na raƙumi da doki da raƙumi ya gudu doki ya gudu to wani wanda kasan raƙumi wa minhun daga cikin su manya adu akwai wanda ke gudu akan ƙafafu ne adawan gudu ya shuɗe da gudu wa minhun daga cikin su manyan shi akwai mai tafiya mashiyan tafiya da tafiya tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan har ya ƙetare Allah ya ƙetare shi mu wa minhum daga cikin su man ya safa akwai mai jan gindi zafan jan gindi jan gindi zai a dai ƙetare da kyat annaba wai astaghfirullah da jan gindi wani zai ƙetarewa eh wa minhum amen daga cikin mutane man ya khudafa akwai wanda za a fisgowa khadafan fisgowa kusoshi na siradi ita gada siradi gada da an ka'aza da siradi wanda za a hawa to kusoshi gare ta kowane gehe kamar a ce wannan ita an gadar to wanga gehe da wanga gehe kusoshi suna cafke mutane suna yi ƙasa da su cafke kasu yi ƙasa da kai da ƙarfi to daga cikin mutane akwai wanda ake cafkewa hmm? bi a amaliyan saboda ayyukansu ina yake wayul qafi jahannama a cafke su cafkewa a jefa su cikin wutar jahannama Allah ya tsare mu fa'innal jisar ita wannan gada ta siraɗi alaihi kalaliba tana da ƙusoshi ta haɗifin nasa ƙusoshin suke cafke mutane bi a amaliyan saboda ayyukansu famamar ala siraɗi to duk wanda ya shuɗe a kan siraɗi da kalar janna zai shiga aljanna don an kafe shi ƙasa ne bakin ramin wuta sama ne bakin ƙofa aljanna fai za a baru alai in sun tsallake shi waƙafu sai su tsaya alaƙan ɗaratin akan wata gada kuma bayan aljannati wa nar wanda a tsakanin aljanna da wuta fayi su kahin kuma a wuce to akwai wata gada kuma akwai wani bus stop wata tasha eh duk dai nan bai siraɗin wanda za a tsayar da mutane fayi su sai a yi ƙisasi li ba'adin ga sashen su min ba'adin duk wanda ya zalunci wani sai a rama don ba a shiga aljanna da haƙƙin wani fa'iza hudbibu in an ka tsarkake su su mutane wannan ku an ka tsarkake su udhina lahum sai ayi musu izini fi dukhulil janna shiga aljanna Allah ka sa mu aljanna wa awwalu farkun man yastaftihu babal janna wanda zai nemi a bude kofar aljanna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam shi zai shiga gaban mu biyo baya sai a kwankwasa wane ne ce Muhammadu ne an ce a bude ma eh to sannan sai a bude shine farkon wanda zai shiga sannan mu al'umma te mu biyo baya wa awwalu man yadkhulu aljanna farkon waɗanda za su shiga aljanna min al'ummi da cikin al'ummomin duniya ummatu al'ummar manzon Allah mu za mu fara shiga walahu sallallahu alaihi wasallama fil qiyamati to kuma manzon Allah yana da a ranar alkiyama thalatha shafa'atin yana da ceto uku da zai yi nau'in ceto uku kaga imani da ceto kenan kuma cewa ceto gaskiya ne shi ma yana daga cikin aqida ta ahlus sunna akwai nau'in ceto uku da manzon Allah zai gobe kiyama amma shafa'atul ula nau'in ceto na farko da annabi zai yi fa yashfa'u zai yi ceto fi ahlil mawqifi ga mutanen filan alkiyama hatta yi kuda bainan har sai an yi hukunci tsakaninsu ba da an yi taraji al'ambiya bayan bayan annabawa sun ba da amsa in wato bayan an yi busa ƙaho ta biyu ta a tashi duka an tashi an mai don kowa rayuwa ta an hisso mu da cikin ƙaburbura ko to sai a kawo ido a samu na sai an yi shekaru ba a ce mu kowa uffan ba ga rana an jawo ta to in mutane sun haga labaita to nan za a haɗin kai na dole da kirista da musulmi da ba yahude da ba majuse yanzu kowa ta kai ne ya kai to sai a yi haɗin kai wa zai nema yanzu abin da aka so a roƙi Allah shi muna hisabi in ma wutar ce a kai kauta ya haiwan ga zaman banza kamar mutum ya daɗe gidan yari a wetin trial ai za a kai ga shi in ɗaure shi za a yi da ya ɗaure shi ya hi mai ga zaman banza to abin zai faruwa kenan to waza muna mu roƙa ya zo ya roƙa muna Allah a zo a yi muna hisabi mutum ya san matsaya ce sai a ce a ta inda babanmu Adam hadisin shafa'atul kubra sai a ta inda adam adam ya ce ni ka iya ta san ma Allah kun mance na saba ma Allah an ce ka in ce icciya ni ci ku ta dai inda nuhu sai mu dunguma gaba ɗaya al'ummar duniya ta inda nuhu nuhu ya ce ni da ne addu'a duk an ka halaka duniya a ni kan ba ni iya ta san ma Allah ku ta inda ibrahima ibrahim ya ce na haɗu maganganu uku da ba gaskiya ba ina nika iya ta san ma Allah ku ta inda musa musa ya ce kun mance na ya kashin kai ku ta inda isa ɗan ka zo inda isa shi bai haɗin lahin da ya sai ce ku ta inda muhammadu shi addafa da yau to lokacin nan al'umma duka da kiristoci da yahuda da kowa ta inda annai muhammadu sai annabi ya ce ana laha ana laha ana laha dama ceton nawa ne nawa ne to sai ya tai ƙarƙashin al'arshi ya faɗi ya sujuda in ya yi sujuda sannan za a cusa mai kalmomi na yabon da zai yabon Allah shi ma bai san da su sannan za a sa mai su in ya yabi Allah sai a ce irfa fashfa ka nemi ceto tushafa za a baka ceto wasal roƙi abin da haka so tuɗa za a baka sai ce ummati ya rabbi ummati al'ummata sai a ceto yanzu a ta yi masa hisabi to shi a ceto na farko da annabi zai yi wannan shi ake kira shafa'atul kubra to yace ina yake ina yake to yace fayashfa'u fi ahlil mawqifi annabi zai yi ceto ga mutanen da a tsaye filin alkiyama hatta yi kuda bayanan had ai hukunci tsakanin su nan ba wai a sa su aljanna ko wata a'a tai ai musu hukunci dai sai an roƙa to wanda sai yin roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ba da an yi tarajal anbiya bayan annabawa sun sun sun koma ma juna da magana ko wani ya faɗi uzuri nai ko Adam wa Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryama duk kowannensu ya an zo inda yake neman da Allah zo ya roki Allah a zo a yi mana hisabi ya faɗi uzuri ne an shafa'a daga ceton hatta tantahi ilai har sai ta tuke zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam je neman mana ceton wa amma shafa'atu thaniya to nau'in ceto na biyu da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi fayashfa'u fi ahli aljanna zai yi ceto ga 'yan aljanna an yadkhulul jannata cewa su shiga aljanna su ma ɗan aljanna ba an yanke hukunci ba su shiga aljanna sai annabi ya neman mana ceto sai ya ceto ya tafi shi zai zo ya kwankwasa sai a buɗe mai ko an yanke ma hukunci ba ka saka aljanna sai annabi ya fara shiga fa yashfa'u ina yake wa hatani shafa'atani to waɗannan nau'in ceto biyu khassatani lahu sun keɓanta ga duk duniya ba wanda zai yansu in ba shi ba a zo awa mutane hisabi sannan kuma a buɗe ƙofa aljanna ‘yan aljanna su shiga waɗannan an keɓance su ga annabi kawai wa amma shafa'atu thalitha amma nau'in ceto na uku fa yashfa'u annabi zai yi ceto fi minista haqqan nar ga wanda ya cancanci shiga wuta annabi ya zo ya gitta sai a yafe mai saboda manzon Allah maimakon a sa shi wuta sai a kai shi aljanna hmm? to shi ma qur'ani zai yi ceto ko azumi zai yi ceto duk ayyukan alkhairin da kallizanta za su yi ceto haka za a ba annaba irin wannan ceto da salihai da sauran mutanen kirki duk waɗannan ba annabi ɗaya duk za a ba mutane ceto wa hadhihi shafa'a irin wannan ceto lahu ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal sa'irin nabiyin da kuma sauran annabawa wasiddiqina da siddiqai wa ghairihim da wasunsu to duk imani da waɗannan nau'ukan ceto uku wajibi ne yana cikin aƙida ta ahlus sunna fa yashfa'u annabi zai yi ceto fi minista haqqan nar ga wanda ya cancanci wuta Allah ya dakhula haya zan bai shige ta ba an yi hisabi ayyukan zunubi sun rinjaye na lada ba sai wuta ba an ce a kai shi wuta sai annabi ya zo ya tsaye Allah ina neman a bani belin wannan a ce an baka shi ke sai ce koma can sai ya sa ka cikin mutane ne ka kayi arziki to in babu alaƙa tsakaninka da shi yana ma haka nan to haka dole a riƙe sunna in kana son ayyama ka yawaita salati ga annabi ka yawaita ayyukan da ya ce to to ina yake waye shafa'u kuma annabi zai yi ceto fi man da kala ga wanda ya shiga wutar an ya kharju min haya fita wasu ma an sa su kuma annabi zai zo ya ɗiba uku ko wace ɗiba Allah ɗaya sa adadin abin da zai fitowa da cikin wuta yana kawowa waje shi kan wannan ba mu san iri ne don an shiga ko minti guda kai cikin wuta girma ya faɗi ba mu fata Allah ya samu wuta to wai khurjul lahu minan nar Allah yana fitarwa daga wuta a kawama yana fitar da wasu mutane bi gairi shafa'atin ba tare ceton kowa ba shi ma Allah zai fito da wasu bayi ne da cikin wata bayan sun bubbugu sun yi baki kirin cir bal bi fadlihi amin saboda falalati wa rahmati da rahmatai waya buqafil jannati fadlun to bayan dut an sa yan aljanna aljanna da waɗanda za su shiga tashin harko tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda za su shiga daga baya bayan an cece su da waɗanda za a ɗebowa da cikin wuta a kai su aljanna bayan duk an sa yan aljanna yan aljanna sai ya zanga sauran gidaje nan kuma bekan cikin aljanna shi ne ya ce waya kafin jannata fadalun kingin wuri kingin gidaje zai rage cikin aljanna amma da kala daga waɗanda shige ta min ahalin duniya da cikin mutanen duniya ba duk mutanen duniya waɗanda ya kamata shiga kowa ya shiga yanzu ba a ba kowa waje ba to kuma za a yi kingin gidaje to fa yunshi'ullahu laha aqwaman sai Allah ya halitta ma aljanna wasu mutane fa yudkhiluhum aljanna sai shigar da su aljanna don ya yi mata alkawarin sai ya cika ta kamar da an kawo ta alkawarin sai an cika ta to Allah ka sa a cika aljanna da mu to mu tsaya nan ko to to madalla saka mu da mu duka samu aljanna ka zanna babu ruwanka da sunna annabi duk abin da haka dama shi haka to ina annabi zai ce tonka amma a yi suna kuma a gyawa tsato kaga nuna zai cato nauna kan mai laihi nauna a bani shi to sai ya amso ka eh ka yi ta kutsu Allah shirye shi mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka